رسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شدة وتن جماد الآخرة شكرة تدبو ليلة تاريخ دود أربعين دبوك هجرية wanda ya dace da 27 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 52 a cikin wannan littafi mai albarka na riyadu salihin za mu tashi babi na takwas babul istiqama babin da ke magana akan الاستقامة malam ya bude wannan babi da kawo ayoyi na alkur'ani mai girma da suke magana akan al-istiqama din ibn rajab al-hanbali Allah ya masa rahama a cikin jami'ar ulum wal hikam yayi magana dangane da me ake nufi da al'istiƙama ya ce hiya suluku siratun mustaqim wa huwa dinul qawim al'istiƙama shi ne bin hanya miƙaƙiya shi ne kuma addini miƙaƙi min gairi ta'wijin anhu yumnatan wala yusratan ko yamnatan wala yusratan ba tare da kaucewa daga wannan addini ba ko dama ko hagun yace wa yashmalu zalika fi'lu ta'ati kulliha az-zahirati wal batina istiqama ta hada da aikata da'a duk wani da'a na zahiri da duk wani da'a na batini da kuma tarkul manhiyati kulliha kadhalik da barin dukkan abin da aka haramta ko aka hana daka wannan shine ma'ana al-istiqama kamar yadda Imam Ibn Rajab al-Hanbali ya faɗa mutum ya tsayu akan hanya ta kwarai ita ce tsayuwa akan addinin musulunci babu shontin ba tsalle ba raba kafa ba yin dama ba yin hagu kawai a hau hanyar addini a miƙe kuma a cika addinin kada a tauye shi kuma da yi wa Allah ɗa'a yin ibada duk wani abin da Allah ya umarni na ibada kai ƙoƙari ka ka aikata kakkai fashi kar ka ki aikatawa karka kauce Allah ya ce fastaqimu ilaihi wastaghfiru ku miƙe zuwa ga Allah ku tsayu zuwa ga haddinin Allah zuwa ga ubangiji wastaghfiruhu kuma ku nemi gafara Allah abinda ake nufi kai wa Allah da'a kuma kai waita tuba shine istiqama Allah ya ce fastaqim kama umirta a cikin suratu Hud ka tsayu ya kai annabi kamar yadda Allah ya umarce ka Allah ya umarci manzon Allah da ya tsaya da ya dawwama akan wannan hanya dai da ake kira akan ta ita ce hanya addinin musulunci Allah ya matar da mu akan ta kuma haka Allah ya umarci annabi yayi Allah ya dada cewa wata ayar innal ladina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توادون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم شين سورة فصلت Allah yana ba da labari cewa waɗanda suka ce Allah shi ne Ubangijinmu sannan suka yi istiqama menene istiqama an maka bayanai shine tsayuwa akan shari'a tsayuwa akan addini ba tare da kaucewa ba da yi wa Allah da'a mala'iku suna sauka a gare su suna mishi albishir suna musu albishir suna babu tsoro babu bakin ciki a kanku kuma ku yi albishir ko ana yi muku albishir da gidan aljanna da aka tanadan muku Allah ya ce shi ne majibintan al'amarin wanda suke istiƙama a wannan duniya da lahira gaba ɗaya kuma duk abin da mutum yake so a lahira a gidan aljanna zai samu kuma duk abinda ya nema zai samu ba abinda zai rasa wata gara ce da ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya tanadar da ita wanda sifarsa ghafurur rahim ne duk abinda kuka nema duk abinda kuka yi guri duk abinda kuke so ya ishe ka gata a ce da kai ka faɗi duk abin da kake so za a yi maka to wannan masu istiƙama su ne za su samu wannan alahira ku yi riko da addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku al'umma annabi kada ku rinka tsalle kada ku rinka cimbe kada ku rinka ƙetare wani abu ga albishirin mala'iku a kanku, an yi muku albishir babu tsoro a tattare da ku, kuma ana sanar da ku ba ku da bakin ciki ranar tashi alkiyama. Duk ɗan wuta sai ya yi bakin ciki a kiyama, duk ɗan wuta. To, amma kai ana maka albishir cewa kai baka cikin masu bakin ciki. Ku faɗi duk abin da kuke so na buri. duk abin da kuke so ko me Allah zai ba ku mala idan ka shiga aljanna duk abin da kake so za ka same shi komai ba abin da za ka nema ba ka samu ba in ka ga ba ka samu ba ba ka shiga aljanna ba ku yi haƙuri ku yi rayuwa ta aminci rayuwar addini ku kori sharri a kanku ku kori azaba a gare ku ranar tashi alƙiyama Allah zai kiyaye ku a nan duniya kuma zai kiyaye ku a lahira wannan albishir ne guda biyu Allah zai ba ku duk abin da rai yake so duk abin da ido yake so kai duk abin da zuciyarka ta ƙayata maka kana so sai ka same shi a kiyama wannan duk albishir ne ake wa 'yan istiƙama masu tsayuwa akan daidai a wata ayar Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun a cikin suratul ahqaf lalle waɗanda suka ce Allah shine ubangijin su ba wai fada a baka ba a aikace mutum yakan yi da'awar Allah shine ubangijinsa idan ya yi a aikace aka gani aikinsa ya tabbatar babu tsoro gare su babu bakin ciki a tattare da su irin waccar ayar dai an gaya mana idan baka gane ba ba tsoro ba bakin ciki ula'ika sabul jannati su su ne yan aljanna suna masu kaddara madawama har abada da abin da suka kasance suna aikatawa waɗannan ayoyi su ne ayoyin da imamun nawawi ya kawo su a cikin wannan babi na al'istiƙama a taƙaice idan kun lura da ayoyin kawai kulasar ana nuna mana din mai istiƙama ɗan aljanna ne kuma din mai istiƙama bai da baƙin ciki a duniya din mai istiƙama bai da tsoro da firgici a lahira me ya istiqama tsayuwa akan hanya ta addinin musulunci mai kakkiya ba tare da awijaj ba yamnatan ko yasratan ko hagun ko dama وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم وانا حديثي yana nan cikin sayi muslim hadisi na 38 ɗaya ne daga cikin hadisai wanda duk addinin musulunci akan su yake kewayawa shi wannan hadisin abin da yake nufi abi amurata sufyan ibn abdullah shi ne wata rane shi ya manzan Allah ka gaya mu wata kalma a cikin musulunci da ba zan sake tambayan wani ba kai ba wanda Allah ce ba wahala ka ce amantu billah na yi imani da Allah sun mastaƙin sannan ka tsayu akan wannan magana ta cewa ka yi imani da Allah ɗin kaga a samu imani tauhidi kuma a tsaya shine istiqama ba wai ai imani a tafi a dawo a tafi a dawo ba a'a ai imanin kuma a tsaya kar a ja da baya malam yana cikin ibtila'i da jarrabawa da ubangiji zai iya ma Allah kare mu da kare ka daga gaba daya shine mutum zai zo yana yin addini idan bai ci sa'a ba a ƙarshen rayuwarsa malam sai canja yana cikin bala'i Allah ya kiyaye mu wannan musuluncin wani abu ya juyar da kai ka canja shi abubuwan da suke sa mutum ya bar musulunci suna nan da yawa talauci wani yakan sa ya canja addini wani ya ce matsin rayuwa ta matse shi ya gaba yadda zai yi ya je ya bi su sun tallata masa kuma ya karba ka daina sallah eh ya daina ka daina azumi eh ya daina wani tsabar gata idan gata ya yawa da jin daɗi da yanci sai mutum ya bar addini gata ya yawa yanci ya yi yawa kamar yadda ake ba da shi yancin a ƙasashen turai wasu ƙasashe a ba mutum hurriya ya abin da ya ga dama in Allah ma ya ce zai zaga bai yi laifi ba ga wadata ga yalwa ga yanci kuma idan ka taba shi akan wannan abin da ya yi za a iya hukunta ka ɗa ya sa a ɗaura ubansa ɗa ne fa musulmi ubansa ya je ƙasan turai ya haife shi a can ya girma ya waye ya ce shi ma yanzu ya kai shekara sha takwas don haka yana da hurriya yana da freedom yana da yanci abin da ya ga dama zai yi me ya zaɓa ba zai sallah ba me ya zaɓa zai sha giya zai sha kwaya zai duk abin da zai me ya zaba bai ma yadda da Allah ba baka isa ba baka da wani dalilin da zaka iya kama shi ka hukunta shi ko da kai ka haife shi hurriya yanci akan canja wa mutum tunani ya canja addini zama da wani kurin ya ta cusa maka ra'ayi ka kasa gane a wane ya aka yi canja addininsa wani ne yake mai barbarar ra'ayi shi sa ka kula aka ce ka daina zama ga wanda zai kawo maka shubuha a cikin addininka ko da ya sa maka shakka a cikin addininka ya sa maka wani tunani a cikin addinin ka daina zama da shi kuma ka daina sauraronsa ya sa malamai suka ce a daina sauraron 'yan bid'a wanda za su sa maka shakka a cikin addininka da rauni a cikin addininka akwai wanda sun kware mulhidai ne mabarnata ne mulhid ya karanta addinin ya san shi ya kiyaye yi addinin da gangan sai ya nemo duk abin da zai rikitar da mai karamin tunani kuma nan da nan zai iya ɗaukan tunanin mai ƙaramin tunanin suna nan suna buga misalansu da yawa da dama saboda yaƙar musulunci da yaƙar addini da faɗa da shari'a a haɗa maka aya da aya a gwarata a ce ka gani kai da kanka za ka ce kai ban yadda da wannan ba a haɗa maka hadisi da aya a gwara su sai a ɗauko aya a ce ga abin da Allah ya ce sai a ɗauko hadisi sai a ce shi kuma ga abin da ya ce ka ce kai ba ka yadda da hadisin nan ba daga baya sai ka zo kana ƙareta annabin daman so ake ka rinka ƙareta annabin wannan wata aƙida ce malam ilhad mai zaman kanta kuma karanta ta ake ku yan boko ne yawancinku ai ɗalibai ne ku karanta ba na ba da shawara ma dai mutum ya karanta bai da zurfin addini rubuce-rubucen orientalist orientalist almustashriqun babu inda ba su shiga ba suka soki addini suka yi fada da shi kuma su orientalist ba jahilai ba ne masu ilimi ne inda za ka karanta orientalism to duk magana da suke yi su akan ilimi suke ba jahilai ba ne a cikin orientalist akwai mahaddata alkur'ani a cikin orientalist akwai waɗanda aya-aya duk ƙur'ani sai da suka bi suka yi rubutu a kansu suka fassara shi a cikin orientalist akwai wanda sun karanci hadisan annabi a cikin orientalist akwai waɗanda suka fi limaminka iya larabci a cikin orientalist akwai masu volumes na tafsirin alƙur'ani volumes ba wai abu amma ba musulmi ba ne a cikin orientalist akwai masu fassara buhari gaba daya amma ba manufansu su fassara ƙwar'anin ba ne ba manufansu su fassara buharin ba ne a'a yaya za su cusa maka tunani su raba ka da addininka sun faɗi maganganu marasa kyau akan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna da tunani da bai da kyau akan alƙur'ani kuma suna da rubuce-rubuce da yawa da turanci a duniyar boko sau da yawa za ka shiga kai gogulin kana neman fatawa akan wani abu sai ka fada hannunsu a cikin orientalist akwai waɗanda lakcarori ne a jami'o'in musulunci irin jami'ar azhar sharif ta fi shekara dubu yau amma a tarihinta akwai akwai orientalist balarabe ne ya iya larabci amma kafiri ne yanzu wannan idan ka fada hannunsa ya za ka gane ƙurani sai yadda ya da kai suna da abubuwa waɗanda suke wato muninsu ya isa malam za su ja maka alkur'ani sun fi ka iya karanta shi kuma su fassara maka to da yawa akwai waɗanda suka bar addini saboda karanta rubuce-rubucen orientalist duk ɗan bokon da yake ji shi ɗan boko ne zai ɗauki addini a cikin yanar gizo-gizo zai koyi addini ya yi browsing kawai ba ka da rariya yanzu Allah ya kama lokacin da gunki ne zai tsaya maka ka tambaye shi duk abin da kake so ya gaya ma AI kafira ce da sifar kafircinta mutum mutumin ne bai da hankali amma duk abin da ka tambaye shi zai gaya maka sai ka ce a ai gashi nan ka samu ka samu reference wanda yau har an fara a wasu wuraren na ilimi har an fara amintuwa da reference na, na, na, na AI saboda ya zama dole yanzu sai an yi amfani da shi tsautsayi mutum ya je jefa mata wata fatawa ta je ta ɗauko abin da aka sa mata ita AI ɗin an cusa mata aka yi an yinta aka yi ba wahayi ba ne artificial intelligence ku kula da wannan ku 'yan boko ne kuna karatu a jami'a ku ɗauki addini daga tushensa daga asalinsa ku zama wayayyu idan ka gane hanyar da kake kai wani ya shiga ya ɓata ta ku sai kai takatsantsan cikin abin da suke faɗa cewa an ruwaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zo ana masa wahayi yana canje yanayinsa a ƙarƙashin inna sanulqi alayka qawlan saqila yana yin gumi yana shiga wani yanayi saboda nauyin abin da Allah yake ɗora masa kun san mai oriental suka ce suka ce ato mutumin da abin da ake saukan masa shi lokacin da ake saukan masa da shi yana shiga wani yanayi ya zai zo ɗauko ya koya maka shi mutumin da ya suma ko ya yi kaza su kuma ta nan suka shige shi shi kuma Allah ya sauka man nauyin maganar Allah ne ta sa ya shiga yanayin da ya shiga ba wai fita ya daga hayyacinsa ba saboda yana gumi saboda nauyi wani sahabi ya ce lokacin da za a yi wa annaba wahayi wata rana cinyarsa tana kan cinyata da aka saukan masa da wata aya ya ce ji nake kamar cinyarsa za ta fasa cinyata saboda nauyi dan hakikanin fassarar inna sanulqi alayka qawlan saqila suka ce Quran is not the word of God haka suka ce suka ce the word of Muhammad mu aqidan mu alqur'ani magana Allah ne kalmomin Allah ne sai suka ce a inji orientalist ba na Allah bane na Muhammad ne suka ce shi yake shiga ɗaki ya je ya kirkiro ya kawo mutane ya ce Allah ya gaya masa wannan wannan wanda bai yi karatun addini ya zurfi ya fahimta zai iya shiga halaka sai ya ƙaryata ƙur'ani sai ya ta to bayan wannan in ka yadda is the word of Muhammad din to fa ba wai shi ka yaddan kaɗai ba ne akwai abin da zai biyo baya to daga nan za su ta wahayi kenan tunda ai Allah ya ce manzo Allah ma yanzu anil hawa in huwa illa wahayyuha to sun rugurguje wannan aya cewa kenan duk abin da manzo Allah ya faɗa a ra'ayinsa ne to sai a dawo kuma a fara tunanin a to ya zai zo ya bautar da mutane akan ra'ayinsa bayan sun gama rugurguje darajarsa da kimansa a can fa ka rinka tunani duk abin da za ka karanta ka rinka karantawa da tunani kuma da tuntuɓan na gaba da kai me yasa na kawo muku wannan kisa akwai abubuwa da yawa da ba na so na faɗe su saboda ba su da daɗi akwai nauyin faɗa duk wannan tunanin wannan ɓangare ɗaya ne a cikin miliyoyin ɓangarori yanzu abin da ake a ƙasar nan malam saboda lalata mutane da tunaninsu akan sa wanda ba musulmi ba ya je ya haddace ƙur'ani yan bishara kirista ne shi amma zai haddace ƙur'ani zai zo ya tsaya ya karanta maka ƙur'ani ya ta kawo maka wajoji a cikin ƙur'ani ya ta ɗauko ayoyin ƙur'ani yana sa suna karo da junansu idan ya gama wannan kuma sai ya ɗauko hadisan annabin sai ya ɗauko hadisan sai ya kwara shi da aya ya ce sun ci karo wannan kirista ne yake to kuma sai kawaye gari akwai kuma shi ma wani ɗan uwanka musulmi da shi ma yana taya su wannan aikin shi ma ɗin ya ta tsinto hadisai yana haɗa su da ayoyi yana ƙaryatawa can kirista fa a coci yake yi to shi ma wannan da sunan musulunci da musulmai shi kuma babban abin da ya dame shi shine ya zai yi faɗa da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama wai sai mutum ya ce wai wai duk wani hadisin da ya karyata qur'ani shi bai yarda da shi ba in banda wawa ne kai ba kai din yaushe ka fahimci qur'anin ka san shi kuma ya za a yi ka gane hadisi yayi karo da qur'ani ina ce malamai ne suke bayanin hadisi yayi karo ko bai karo ba to kai ai ba malami bane kuma baka tsaya ma ka nutsu kai karatun addinin har da za a ce kayi zurfin da zaka kai wannan matsayi ba jahilai za su zo suna ba wa mutane fatawa fa su'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fa dhallu wa adallu ai musu fatawa su ba da fatawa ba tare da ilimi ba su bata su batar da wasu to kuma Allah ya jarabe mu yau da yawa mutane suna daukan addinin su ne da wa'azukan su a waya haka da ya zauna wani ya yi bayani ko ya saka riga mai kyau ya iya kwalliya ko ya iya ado ko ya iya surutu sai ya dauki hankalinsa sai ce ni ina tare da wani ne ku nutsu ana cikin fitina a yau ana kuma cikin tashin hankali istiqama dalilin da imamu nawawi ya kawo istiqama shine wai dan karkai shekin karka bar wannan addinin karka yadda ka kauce karka yadda wani ya sha ya sa maka shakka a cikin addinin ka kun san daga cikin hanyoyin da suke suke halakar da mutane su riddan da mutum akwai sa mutum shakka a fara sa maka shakkan wai shin akwai Allah ma kai yanzu da kace akwai Allah to yana ina wannan tambayar da farko da za a yi maka yana ina za ka fara tunani ka tuno mai malamin ka ya ce ma ina Allah yake sai ya ce ma to ya ba a ganinsa shi me yasa bai zai fito ba tun da shi shi Allah ne me yasa bai zai fito a gan shi ba me yasa ya ɓoye kansa wannan mai ƙaramin ƙwaƙwalwa a cikin ɗan kofi ba lallai iya fahimta wannan fikirar ba kuma sai su kawo maka wani theory na 'yan falsafa cewa duk wani abin da yake in existence duk abin da yake akwai shi labudda dole ne ya kasance ƙarƙashin waɗannan abubuwan guda biyar haka suke faɗa 'yan falsafa wani a tunaninsu ne a fahimtarsu ne amma ba lallai tunaninsu da fahimtarsu ya zama daidai ba cewa duk abin da kowane abu in dai akwai shi in existence to ko dai a gan shi da ido ko a sansane shi da hanci ko a ɗanɗane shi da baki ko a taɓa shi da hannu ko a jiyo ɗuriyarsa da kunne suka ce duk abin da ba baya ƙarƙashin wannan to babu shi to sai a ɗauko maka Allah sai a ɗora maka shi a wannan sikelin na abubuwa guda biyar sai a ce amma fa karka yi gaggawa ka je ka yi tunani shikenan sun jefa ka cikin bala'i yanzu kaga dan adam ne yake hukunta maka akwai Allah ko ba Allah shikenan yanzu kaga ka tashi daga kan imani me alladhina yu'minuna bil ghaibi a'a ya ƙaryata maka alladhina yu'minuna bil ghaib ne yayi Allah ya ce masu imani su ne wanda suka yi imani da gaibu me gaibu shine unseen abu abinda ba a gan shi ba dama yana daga cikin ma'anar gaibu da unseen ba a gan shi ba kuma zai yi ba a smelling ɗinsa ba bai yi ba a testing ɗinsa ba zai yi ba a ji motsinsa ba amma kuma akwai shi me yasa ka yadda a dama an gina ka kai imani bil ghaib kai imani da abin da babu shi babu shi a idanka babu shi a jin kunnanka babu shi a ɗanɗananka amma ba wai babu shi baki ɗaya ba dama ba za ka zama musulmi mai imani ba sai ka yarda da gaibu to sun zo sun rushe maka gaibun sun ce karka yadda duk abin da aka ce maka babu shi ba gan shi ba karka yadda kula da kyau haka ana buƙatar istiqama tun muna ƙanana mu riko da wannan addinin kar wani ya bari a sa wani shakka a cikin addininsa yace faɗi amantu billah sun mastaqim wannan hadisin yana nuna mana an so a yi tambaya akan duk wani abin da za a amfana da shi sannan yana nuna mana duk wanda ya jahilci wani abu ya tambaya fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun sannan shi al-imanu qawlun wa amal qul amantu billah al-qawl summa istaqim al-amal sannan kuma istiqama daraja ce madaukakiya da take nuni akan kamalul imani cikar imani Allah ya ba mu istiqama yanzu kai ka ta magana annabi Muhammadu ai labari aka baka to sai Allah ya jarabe ka da wasu mutane su kuma suna bin chains chains of narration chains da muka bi mu musulmi we got Quran through narration ne yayi narrating aka aka kawo mana Qur'ani ai ba gaban mu aka saukar da shi ba hadisan manzon Allah through narration muka samu narrating aka yi to kuma hanyoyin da aka yi narratin ɗin nan sai da aka gaya mana tsarkinsu da ingancinsu to sai wani ya zo shi kuma addininsa wannan hanyoyin narration ɗin yake rugurguje maka ya lalata hanyar da labarin ya zo maka ya ce maka makaryatan mutane ne haka kurin mutum sai ya zauna sai ya samu magana annabi sai ya karyata ta annabi ya ce ya azumi litinin alamis sai ce ƙarya ne ce duk wanda ya azumi litinin alamis ya yi wa buhari ya yi wa musulun ne me dalili sai ya ce wa jahili buhari ne fayar waito musulun ne fayar waito sai a ce duk wanda ya azumi ya je gurin buhari ya biya shi ya je gurin musulun ya biya shi irin waɗannan mutane fa da irin wannan tunanin suke ribatar jahilai shi wanda yake jahili shi ya ɗauka buhari ma ko sahabi ne ko kaza da sauransu sai a ce maka to shi wannan ya za a yi a ce baya ƙarya shi ka lura daga nan sai a sama shakka ya za a ce wani ya ruwaito littafi a ce shi baya ƙarya duk abin sa daidai ne to in ka ce a to ya za a ce baya ƙarya to shi kenan in ya kawo hadisi in an gwara maka shi a hankalinka kaga hankalinka bai ɗauka ba sai a ce ma ƙarya ne shi kenan ka waye gari kana karyata hadisi annabi shikenan ka ridda Allah raba mu da fitina Allah tsare mana imanin mu wallahi alazim wallahi ana uqsimu billah kar ku kara kar ku rage fitincinu da bala'an da muke ciki a ƙasar nan wallahi tallahi bai dai rasa sababi da nasaba da wannan bala'in da aka shuka mana ba a cikin addinin mu a ƙasar nan da yadda Allah ya jarabe mu ana cin tsoro ana cin firgici waɗanda ba su isa ba yanzu su suka isa suke juya ƙasar gwamnati kanta an nuna ba ta isa ba kuma ta gajiya kuna dai kallo ba sai an muku fashin baki ba idan wanda zai kare ka wanda zai baka tsaro zai taimake ka shi ma din yana ta kansa yana cikin tsoro to ya labari malam to mutane manta suke yi in aka fusata Allah aka shiga gonar Allah to yana iya jarraban halittarsa ta kowace bangare kuma abun masifa shine ka kasa fahimtar menene sababi na wannan bala'in da aka shiga ana tijarar dan adam cinikin ɗan adam ko ka ba da kuɗi ko a kashe ka akwai waɗanda ba ma kuɗin suke nema ba da sun kama ka sun karɓa abinda za su karɓa kwantar da kai za su yi su maka yankan rago su tafi su ban naman ka ka riɓe tsuntsaye su zo su cinye a titi yau a ƙasar nan a hanyoyi a ƙasar nan ɗan arewa bai da aminci zai iya shiga kudu billahi azimu a cikin watan nan aiwatan darsa gashi nan suna ta nunawa a hoto yan gari kaza sun taho za su zo hutun kaza yan gari kaza duk shekara yan uwanka ne yan kasar ka ko da addinin ku ba ɗaya ba a kama ka a kashe ka a yanka ka a farɗe ka a yi bidiyon ka kuma a nuna a gani kuma a gasa naman ka a ci duk gashi a wayoyin ku kuna gani ba wai a wata ƙasa ake wannan ba a'a a ƙasar mu ce ake yi muna kallo ko muna ji kuma ba wanda ya isa ya ce ga magani in ya gano me magani in ya faɗa ma ba za a saurare shi ba addini ku damun wa zai yi wanda ya damu da shi yake yi ni ne da kai da muka damu muke haduwa a masallaci muke tattaunawa amma wancan fa bai damu ba bai ma yadda da shi ba ko da ma a nan din za a samu warakar to bai yi imani ba bai yadda da shi ba ko kuma ma yana sallan dan uwanka ne yana gama kai kai dolo ne ma kai ba gidaje ne ma baka ma san me kake ba kai da Allah ana magana kaza kana kawo mutane magana Allah kana ce musu Allah kana ce musu kana akwai mai wannan tunanin kar ma a kawo magana Allah ya Allah shi sa malamai suke cewa cikin addu'o'i da magabatan mu suke Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna ya Allah kada ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke yi haka ake faɗa Allah kada ka kama mu da da abin da wawaye a cikin suke la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna wa nabi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wa saddidu wa alamu annahu lan yanjiwa ahadun minkum bi amali qalu wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani allah bi rahmatin minhu wa fadl rawahu muslim والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير والسداد الاستقامة والإصابة ويتغمدني يلبسني ويسترني قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله قالوا وهي من جوامع الكلم وهي نظام الأمور وبالله التوفيق أبو هريرة يرويته حديثي لقد الله صلى الله عليه وسلم إلى قاربوا wasaddidu muqaraba shine kai abu daidai gwargwado tsaka-tsaki shine karewo ku kwatanta ku yi abun ku daidai gwargwado banda wuce gona da iri a addini kuma banda sakaci da tauyewa wa saddidu shine al-istiqama din sadad ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida as-sadadu wal isaba kai abu daidai kuma ka dace kenan ku tsaya akan hanya ta kwarai ta da'a wa Allah qaribu wa sadidu wa alamu ku sani lan yanjiwa ahadun minkum bi amalihi babu wani daya a cikin ku fa da aikin sa zai kubutar da shi raunan mu saban Allah mu zunubin mu laifinmu inda Allah yana kama mu da shi wallahi ba wanda aikinsa zai kubutar da shi kowa sai ya shiga wuta to shi yasa aka shar'anta mana istighfari aka shar'anta mana tuba saboda an san aikin mu ba zai tsallakar da mu ba shi yasa aka ce mu yi ta aikin bin Allah kuma muna tuba muna tuba muna tuba manzo Allah ya faɗa a cikin wani hadisi yace babu wani ɗaya daga cikin ku da wai aikin sa da ibadarsa za ta kai shi aljanna aka ce wala an ja rasulullahi har ni manzo Allah kenan rajul mutawadhi mai tawadu mai kankan da kai yace har ni yace wallahi sai dai in Allah ya lullube ni da rahamarsa قالوا ولا أنت يا رسول الله gashi a gabanku hadda kai قال ولا أنا إلا حدني دين سيدي أن يتغمدني الله سيدي إن الله يللبيني يسترشيني شيني يتغمدني الله سي إن الله يسترشيني برحمة منه ده رحمة تسا وفضل ده فللا رواه مسلم yanzu dan Allah mala idan annabi ya faɗa haka akwai hankali mutum ya zo ya ce wai wai yayi istighfari wai ko ya yi salati yana bin Allah ba shi haka kurin mutum in ya sha iska bai da hankali ya je ta rashin hankali da kunne na wallahi malam na ji mutumin da yake cewa ce wallahi ya ce wallahi in aka shiga aljanna Allah bai sa shi a cikin aljanna in aka shiga lahira in Allah bai sa shi aljanna ba sai ya challenge Allah da kunne na wannan ba wani ne ya gaya min ba ni da wani lokacin irin ana kasar kasar din nan an yi wani taro yace ya rantse da Allah yace yace saboda me shi bai san iya adadin salatin da yayi ba yayi salati over har da wannan kalmar over din haka ya faɗa zai tsare Allah ya tambaye shi me yasa bai sa shi aljanna ba duk wanda kaga yana rudu a karmal a harkar lahira to halakakke ne idan ka kawai yanzu aka bar maka a maka lissafi da abin da idan ka yi gani Allah baya so ina zaka je wannan hannun in Allah ya bar maka shi a tambaye ka akan duk abin da ya taba Allah baya so ya zaka yi wannan kafar taka inda ka tattaka ka je kuma kai dole ne idan ka yi salatin sai Allah ya karba akwai inda aka ce in bawa ya yi salati dole sai Allah ya karba akwai akwai inda aka ce in kai istighfarin dole sai Allah ya karba akwai lallabawa ake muna yi ne Allah ya karba dan adam ma in ka zo kai aikin fangila kana gama yi zai iya kawo ƙwararre ya ce ba yadda da wannan ba sai a rushe shi ballantana Allah mai bin diddigi alimun bai zace suduri wanda ya sa abin da suke cikin zukata kar ka kuskura ka yi alfahari da wata yawan sallah ka ko tarbinka da kake rikewa wallahi kai da kake rayuwa a irin wannan ƙasa waye zai fita daga gidansa ya je dawo bai saba Allah ba waye shi sai dai in makaho ne ko makaho ne aje ai wani abu ya ji ai wanda yake rayuwa da irin wannan abubuwan da wayoyi a hannunsa wanda yake da 'ya'ya yake da mata yanzu ko matarka kaɗai aka ce hisabinka a duniya daga kai sai matarka kaɗai za a yi maka za ka yi labari ya labarin 'ya'yan da ka tara a ce kowane ɗa zai zo ya tsaya ya hisabi tsakanin kai da shi a gaban Allah ka sauke masa nauyin uba matarka ta zo ta bilayi ka sauke mata nauyin mata wadda ta haife ka da zo ta bi layi shin ka sauke mata nauyin uwarta ka mata wani ne fa abdullahi dan umar ya ganshi ba ya zo aikin hajji fa yana goye da mahaifiyarsa tsohuwa tukub yana dawafi yanda ka san ana goyon jariri haka ya goye tsohuwan nan yana dawafi ya yi sa'ayi da ya je arfa ya je mina ya je muzdalifa ya je kaza kaza kaza sauransu mala idan ta tashi kashi a gadon bayan take masa kashi in ta tashi fitsari a gadon bayansa take masa fitsari shi yake mata komai bayan ya gama dawafi ya gaji ya ajiye ta yazo ya samu Abdullahi dan Umar yace wannan uwata ce yace gadon bayana shine ban ɗakin ta gaba ɗaya aikin hajjin ta nan a gadon bayana ta yi ta tsufa ba ta iya tafiya nayi mata kaza nayi mata kaza na biya ta hakkin uwa ibn umar ya ce wallahi ko farce ko farce wallahi baka biya ba farce kaga yankan farce din nan ba farcen mai yana tsawo mu yanke ba to iya wannan yankan farcen wallahi baka biya uwarka hakkinta na uwa ba kai yanzu zaka shiga aljanna in iyayenka ba su yafe ma ko Allah bai maka rahama ba waye zai biya hakkin uwar tasa kai yanzu za ka iya biyan zafin naƙuda babanka da ya haife ka hidimar da ya maka inda za a buga maka lissafin abin da ya kashe maka za ka iya biya a duniya kawai ba wai ladan lahira ba za ka iya biya duk iyayen da suka haife yanzu tsoho ɗaya fa a gida sai ga 'ya'yansa bakwai takwas tara goma sha ba wanda bai yi digiri ba wani ma mai kokari duk sai ya sama musu aiki wani tsohon ma mai kokari kafin ya mutu duk sai ya musu aure wani mai kokari ma sai ya hada musu jari wani mai kokari sai ya hada musu gidan zama lokacin da ya kamata su taimaka masa sun fara samun abin duniya shi kuma sai ya fadi ya mutu ka biya shi yanzu ka biya ubanka da ya kai ka jami'a ko ya dauke nauyin kai maka kaza kaga idan ana lissafi ba ba za ka kai labari ba to shi yasa ka kama Allah ka nemi sulhu da Allah kai ta da'a da biyayya dan ka samu rahamar Allah amma ba a alfahari akan lamarin ubangiji al-muqarabatu القصد الذي لا غلو فيه ينتكا تكي با وجه غنا da iri wala taksir ba tauyewa as-sadadu al-istiqama wal-isaba sayuwa da kuma yin abu daidai ya tagammadani yulbisuni wa yasturuni fassarar ya tagammaduni kenan ya tufatar da ni ya suturce ni qala al-ulama ma'ana al-istiqama abinda dai ake nufi da istiqama a ƙarshen babin imamun nawawi ya bayani luzumu ta'ati Allah ta'ala wannan babu yana magana akan lazimtan yi wa Allah ta'ala Allah ta'ala da'a kuma wannan istiqama din min jawami'il kalimi yana daga cikin kalmomi dunkulallu da suke dauke da ma'anoni masu tarin yawa shine nizamul umur duk tsari na al'amura gaba ɗaya na rayuwar musulmi wa billahi tawfiq da Allah muke neman dacewa inji imamu nawawi باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة شمال باب ينا دا علاقة دا إتا استقامة دا باب دكي مغانا أكن مسلمي رنغ تناني أكن جرمان حالتر الله باوي جرمان الله كده بقى كدوب جرمان حالتون الله ka duba girman abubuwa na duniya ka duba girman su kaga waye ya halicce su Allah duk abin da ka ganshi da girma duk abin da ka ganshi babba ne to ka sani Allah da ya halicce shi ya fi shi girma yanzu ba duba duniya da fadinta za ka iya kwatanta mita nawa ce to Allah ya fi ta tabaraka wa ta'ala ka ringa tunani fana'id duniya karewar duniya jama'a duniya za ta kare wannan rayuwar da muke yi kun san mafarki to wallahi kamar mafarki ne za a zo lokacin da ba kowa a nan komai zai kare wannan masallacin inda rai da lafiya in yana nan a yanda yake akwai shekarun da za a zo ko mutum ɗaya a cikin mu babu kullu man alaiha fan duk wanda yake so ya dade a duniya komai yanda yake so ya dade a duniya komin wadatarsa komin mulkinsa komin kujerar da yake kai komin jin daɗin da yake kai komin lafiyar da yake kai haka kawai ka zuba ido ka kyale shi billahi azimu malam dole duniya sai ta ƙare masa sai ya ji ta ishe shi wallahi kuma duk daɗin da kake ji malam sai ka zo ka gaji da duniyar yanzu kana zaune a nan ai kana iya gajiya da zama ko in muka barka a nan ka zauna ai za ka gaji ko to duk abin da aka tara maka a duniyar nan wallahi sai ka gaji da ita a dole tabtar za ka buƙaci sai ka tafi wani wuri ina ne wannan wurin lahira ban sani ko kana fahimta na duk inda kake so ka daɗe a duniya ba mulki ba duk inda za ka yi mulki wallahi sai ka gaji da shi wata rana fitina cikin mulkin masu ya ishe ka kadan aka baka anan duniya shi yasa kake fitinar in sarauta ne sai ka gaji in ilimi ne malinta ne sai ka gaji in lafiya ce Allah ya baka sai ka gaji saboda Allah bai yi wannan gangan jikin cewa zai dawwama a wannan bayan kasan ba duk abin da muke fa na dan lokaci ne gajere kana da iya adadin numfashin da aka ajiye maka kana jina kana da iya adadin ruwan da aka ce makwarwar ruwa da zaka ci ta kwat kwat kwat kwankwadar ruwa da zaka yi akwai iya adadi kana fahimta na kwayar abinci da zaka ci wallahi tallahi an kirga maka kana fahimta duk abin da ka sani motsi da ka sani haraka akwai iya adadin yadda hannunka zai motsa da kafarka zai motsa a rubuce yake kawai idan lokacin ya zo wallahi al'azim motsin ya kare za ga mutum yana kwance bai mutu ba amma yana jiran lokaci ne har yanzu mutane ba su yarda duniya za ta kare ba komi ka sani wallahi sai ya canja kuma ko ba amma aya ba ba a baka hadisi ba kaga wannan kafet din kaga yadda yake to ka zuba masa ido kar ma kowa ya haushi a ce an rufe masallacin nan ya shekara kaza na rantse da Allah akwai ranar da za a zo a tarar da shi ya rididdige me yasa lokacin sa yayi kaga wannan teburin kaga shi haka kar wani ya dora mai komai kar wani ita amfani da shi kawai a zuba ido a kyale shi a bashi wasu shekaru a daina taba shi kan wanda ya taba shi duk abin da za a bar shi haka da kansa wata ran za ga ya sauka saboda mai lokacinsa ya yi kai kai kai baka yadda kana da lokaci ba kai kana ganin zaka dawama ne yaya mutum musulmi zai rinka tunani irin na kafirai kamanta Allah shi sa Allah ya muku gata ya ummatul islam ya musulmi in dai za ku rinka tuna duniya za ta kare to za ku gyara aikin mutane nawa ne Allah ya ba su duniyar ta zo ta kubuce musu malam dubi mulki irin na fir'auna in mulki ne wallahi na ga dama zan ta baka misali daga nan har asubahi duk wani mai matsayi da ka sani wallahi da ya taba samu wani abu wallahi sai ya zo ƙarshe ai malam tun da Allah ya ɗauki manzon Allah a shekara 63 kawai bai bar shi ya ɗari ba fa to kai ka san duniya kashinta ya bushe kaga shi ne best human being best human being best shi ya fi kowa la ilaha illallah amma duka duka shekarun da Allah ya ba wa annabi gaba da shekara nawa 63 kawai daga nan ya dauke shi me hikima dan ya nuna maka wannan duniyar ita kanta tunda wanda yafi kowa ya tafi kai kana jin zaka dawoma ne لو duniya ta تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور kada rayuwar duniya ta rude ku inji qur'ani kada mai ruda ya zo ya rude ku za ku tafi haka kawai a kyale ka wallahi da kanka za ka fara doro kana nadewa fatar jikinka za ta fara nadewa za ka wayi gari za a je a gwada ka ce kai ka daina cin kaza ɗanɗanonka zai fara canjawa daɗin da kake ji zai fara raguwa abin da za a ci a ji daɗi kai in ka ci sai ka ji kamar dusa ne a bakinka wa hawalul akhirah ku rinka tunawa da yanayi na lahira hali na lahira juye-juye na lahira daban-daban ne matakai daban-daban da sauran al'amuran lahira wani karatu ne mai zaman kansa kaga wannan duniyar ko ba kana rayuwa a duniya ba to ita ma fa lahira da kake ji ana jin lahira wata sabuwar rayuwa ce zaka sake bugawa mai zaman kanta da gidaje da abun hawa da komai da abin da ka sani akwai a lahira amma wannan duniyar ita ce rayuwarka ta farko abu guda uku ne daman za ka yi akwai rayuwar duniya ga shi dai ka riga ka zundumo tun da uwarka ta haife ka akwai rayuwar kabari rayuwar barzaku shi kuma duk wanda ya mutu yau ai bai tafi lahira ba ai yana kan hanya ne tukunna a wannan barzakun kadai Allah ya san shekara dubu nawa za ka yi kuma abin mamaki waɗannan rayuwa guda biyu da suke bayan rayuwar duniya ita tafi kowane rayuwa daɗewa galiban an fi daɗewa a kabari sama da duniya ita kuma lahira ta ƙarshe shi yasa kace lahira ta ƙarshe al'akhiratu ta ƙarshe ba komai a bayanta to ita ce rayuwar har abada to ita ce kuma ba ta da iyaka wannan duniya gajere ne annabi ce amaru ummati ma baina 60 ila 70 rayuwar al'umma ta tsakanin 60 ne zuwa 70 daga nan ake zubar da su in ma ka tsallake waɗannan shekarun ka fara taimakon 'ya'ya ne kawai rakiya ne zaka ce ku bawa yara in gida ne ka gina ‘ya'yanka sai sun fi ka cin moriyarsa wallahi in mota ce mai tsada ka saya wallahi ‘ya'yanka sai sun fi ka cin moriyarsa damun magana wani abu na ɗanɗano kam dai ka kai wannan shekarun zancen ka ya ƙare ya to wai meye mai daɗi zikirallah ambaton Allah da riko da addinin Allah da imani kwanan nan ne wata tafiya na je wani wuri na ga wasu mutane na tausaya musu kwarai malar tsirara suke zigidir a hotel ne sai mutum ya zo ya tsirara ya haɗu da mutumin da bai taba ganinsa bai shiga ruwa haka kurin ya ta ruwa yana linkaya kamar yadda agwagwa take ya shiga ya je nan kuma ya fito tsirara ya kwanta a kan gado mace fa zigidar dan yadi ne kawai ta sa a gabanta sai nake cewa wani ɗalibi na ce kaga waɗannan jin daɗi suke nema a iya nan ne za su samu jin daɗin Allah kuma ya haramta musu jin daɗin lahira in ba su ba wannan abin shine kaɗai za su yi wani kuma ka ganshi ya ɗauko kare yana ta tafiya iya ta nishi shi karen yana nishi shi ma yana nishi yana riƙe da kare a sarƙa yana ta tafiyar ƙafa shi kuma wannan anan zai samu sa'ada anan zai samu jin daɗi wancan kuma sai ta yi karuwanci sai ta bayyana tsiraici musulmi kuma ba insha Allah da ya bude Qur'ani yana karanta izu ɗaya izu biyu sai ya samu satisfaction sama da yanda wancan ya samu nace ba sa karanta Qur'ani ba san daɗin sa ba ba sa salatin annabi ba san daɗin sa ba ba sa zikiri ba san daɗin sa ba ba sa istighfari ba sa la ilaha illallah ballantana sallah ba san daɗin ta ba da haka dole waɗannan abubuwan da shi ne za su yi ta yi su a wajensu shi ne za su samu jin daɗi haka kurin fa malam mutum sai ya je bakin teku sai ya zauna kurin ya yi ni rana tana bugunsa bai sallah azhar ba bai yi la'asar ba don baya yi wai yana so ya samu me ya samu jin daɗi ya manta zai mutu akwai babban bala'i a gabansa tunda baya da imani kuma sabar rashin tunani malam shi yana ganin babansa ya mutu yana ganin makocinsa ya mutu yana ganin wani ɗinsa ya mutu fa amma duka bai himmata ba bai dauki hankali ba to jama'a wannan babin da imamun nawawi ya kawo mana yana so a tafakkur thinking thinking tunani ka zauna ka nutsu ka ce a yanzu yau fa ni ma zan kare wata rana yanzu zan wayi gari ƴaƴana ne za su rayu a gidan nan yanzu zan wayi gari jikokina ne su ma ƴaƴan na za su kare yanzu zan wayi gari zan je in tsaya gaban Allah fa ko ni din nan yanzu zan tsaya gaban Allah ina magana da Allah fa ko yanzu zan wayi gari ashe akwai wani gida wai aljanna da da wuta ko ni ne yau fa zan wayi gari zan je kabari na je na binne babana na je na binne mamana na je na binne malamina na je na binne dan uwana amma baka tunani ka takaita kanka ka tsarkake kanka ka ɗora ta alal istiqamati akan bin Allah tabaraka wa ta'ala ibn qayyim yake faɗa a cikin miftahu dar sa'ada yace at-tafakkuru fi makhluqati Allah tuaddi ila ma'rifati jalalillahi wa azamati wa anna hadha al-alamu ila fana'in li yarji'a li yarji'a ila rabbih fayajziyahu al-jazaa' al-awfa faman kanat hadhihi himmatuhu fatamma an-nafs an shahawatiha وكبح جماحها وزكاها yi ta bayani a cikin miftahu da sa'ada maganganun watsa da a takaice abin da yake nufi cewa tunani a cikin halittan ubangiji tabaraka ta'ala da imamun nawawi ya kawo maka nan ai yana ƙara wa mutum sanin Allah da sanin girman Allah kamar so nawawi yake ce maka ka san girman Allah ka san matsayin Allah ta hanyar tunani akan halittun Allah yanzu duba wannan saman da muke saman tun da muka tashi kowa iyayenmu suka tashi kowa kakanninmu suka tashi kowa duk wanda ya zo ma da annabawa da suka yi rayuwa da kowa da kowa ma kaga yanda ke ganin saman nan su ma haka suka ganta yanda take nan a haka haka suka ganta kuma suka tafi suka batta da me Allah ya ta da itace Allahu alam da bulo din siminti ne Allahu alam rububi Allah ya hada Allahu alam dakin ne kankare ne Allahu alam aluminium ne Allahu alam bi ayi maddatin khalaqa Allah da wani abu ne Allah ya halicce wannan gata ne baka saka gareta ba gata nan ko wanda bai yarda da Allah ba ya dai yadda akwai sama amma ka tambaye shi an je an gwada ne an duba da me aka yi wannan sama kuma marfi ce marfi ce kamar yadda hularka take rufe kanka bayan ita akwai wata a samanta tsakanin wannan sama da kake gani da wata ta gaba shekara 500 tafiyar shekara 500 sai ka shekara 500 kana gudu akan abin da yafi komi gudu baka isa waccan ba in ka share 500 zaka iso ta biyu ita ma sai ka dada buga 500 500 500 500 ɗari biyar har sau bakwai shine zaka je karshe ka tarar da saman bakwai ita ma saman bakwai din a samanta akwai wani abu a saman samanta akwai ruwa a kwance a saman ruwan kuma ka duba mulkin Allah ba akwai al'arshin Allah gadon mulkin Allah ai shine yake cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace me madaukaki ya shine yake sama da kowa komai yana kasansa shine ta'ala din ai ina fatan kuna fahimta ai ba abin da yake yake sama da Allah babu shi la shay'a fawqahu wala shay'a yaghlibuhu ba abin da zai rinjayar Allah babu fata'ala Allahu al-malikul haqq almalikul haqqu ta'ala ya ɗaukaka tabaraka wa ta'ala sarki mai mulki na gaskiya ai isan mulkin kenan ana sama ya Allah waɗannan halittun duk da aka yi su yanzu wannan masallacin zaka iya faɗan da me da me zaka iya fasa wannan filan ka tarar da akwai ƙasa akwai rodi akwai siminti akwai yashi akwai akwai mu in mota ce zaka yi da kaza aka yi ta idan jirgi ne da kaza aka yi ta amma wannan saman in wani ya isa mai wani risa da bincike ya faɗa da mai aka yi sai dai ikin tace sannan sama ta biyun bayan wannan sama in wani ya isa ya harba wani jirgin sa ko wani binciken sa ya je dubo sun yi wani bincike sun yi research sun harba wata na'ura za ta zo musu da bayani akan wai haske da ake gani na'urar tana ta tafiya ba rana ba ma shekara arba'in da takwas ai yanzu ba ta ƙarisa ba wanda ya yi ta ma ina jin ya mutu to sai ya je can ne zai je dubo ya faɗi mai faru rana da kake gani ta fi duniya girma rana ta fi duniya girma amma dubai da Allah yake yawo da ita kamar ball ba gane Allah ta'ala din ba ba gane ta'ala ba tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka tafi duniya girma kai ka san me duniya to rana tafi duniya girma dubai da Allah ke gudu da ita kullum dan a nuna ma an isa kuma an fika a kawo maka ita da safe ta haska maka ta ta tafiya kana ta harkokinka ba ka irga mintunan duke tana tafiya ta je ta faɗi a lokacin da ta faɗi kaga duhu a wani garin kuma lokacin take tsakiya Allah yanzu kana isha'i a yanzu ko a wani garin kuma yanzu haka ladanai sun fito na as-salatu khairun minan naumi kuma gaskiya ne wallahi ba ƙarya bane yanzu haka kana haka yanzu kaga dare ne ko wasu kuma yanzu ake ta fita ofis ana ta kasa kaya a kasuwa a wata kasar wallahi yanzu haka ne yanzu wannan kadai bai isa ya sa wanda bai musulunta ba ya musulunta kuma baka isa ka ta ba to wannan wani bature ne yake yin sa waye mai ilimin da yake wannan in ka tambaye sai ce wai yanayi ne yanayi to waye yanayin shi yanayin waye shi akwai abubuwan da za a nuna maka akwai Allah ko ba a ja maka aya ko hadisi ban kana da hankali na sha buga mutane misali yanzu misali dukkanmu akwai gashi ya ko wancan gashi da yawa wancan gashi da yawa tun da tsohuwarka ta haife ka ta fito da kai da gashi ta aske ya tsuro ta aske ya tsuro kun taba ganin wanda kansa ya fashe aka ga gwamnatin gashi da kamfanin gashi a cikin kansa ka duba gashin mace da tsawo wata gashinsa har gadon bayan ta karar sauransu amma da za ka yanki gindin gashin da reza iya sa kenan da wani sinadari ake gashi kuma daga ina yake fitowa wa yake yin sa Allah Allah bishiya fa za ka zo kofar gidanka ka dasa ta kana kallo kai ka dasa ta take baka ruwa kake bata ruwa amma wai za a zo wata in za a sare reshin sai a ce alhaji maza alhaji gafara kar ya faɗo ma saboda in ya faɗo zai haci halakar da kai kai ka dasa ta ma ha waye girma da ita Allah rijiya fa za ka tona ka toni gaba barkace a tona bohol a fito da katon dutse in an fasa dutsen a can cikin ƙasa ba mitas nawa mita hamsin mita ɗari can cikin ƙasa sai a fasa wani dutse ana fasa wani dutse sai ka ga wani wasu ƙwari a cikin dutsen kuma ƙwarin abin mamaki wai hadda wani ciyawa ciyawa a ci wai abin da suke ci suke rayuwa wannan ƙwarin da suke can mita kaza a cikin ƙasa mita tamanin mita ɗari wa yake ba su ci wa yake ba su sha wallahi malam musulmi ba wanda ya fi shi morewa law kanu yafqahun ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yayi bayani sosai a cikin wannan littafin in an samu dama miftahu darus sa'ada wajen bayani akan tunani dangane da halittar Allah tabaraka ta'ala da ƙwarewar Allah wajen halitta badiyo sun'ihi sannan da daukakar sa tabaraka ta'ala abinda zai taimaki mutum shine ya zauna lafiya ya samu istiqama ala kitabillah ya tsayu akan littafin Allah ya yadda akwai Allah ya yadda akwai Allah ya yadda zai mutu yadda wannan rayuwar wallahi ba ita kaɗai ba ce jama'a wallahi wannan rayuwar ba ita kaɗai ba ne bayan wannan rayuwar akwai wata ka yadda kakka zo kai da na sani wata rana yau malayan fa'un na damu kul inna ma a izukun bi wahida an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru abin da na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntun harshe muna neman afuwar Allah ta'ala وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته